بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan dare na asabar kamance yau muna goma sha biyar ko sha shidda ga watan jima'a al'akhira hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin ga watan ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da ɗaya har yanzu muna cikin babi na babul ikhlas وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية باب ديك بيان tsabtace niyya da Allah da halarto da niyya a cikin dukkan ayyuka da maganganu da yanayi da mutum yake ciki wannan ayyuka da maganganu da yanayi bayyananne ne ko kuma koyayyi ne wanda suke cikin zukata sati wancan da ya wuce mun tsaya a kan hadisan aisha sai dai satin da ya gabata muka tashi a kan hadisan abu hurera mun bar kusan hadisi guda hudu kenan za mu karanci wannan hadisai mun duba shahi na bakwai hadisi na uku karkashin babu قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن سمونا حديث لدى عائشة أم المؤمنين وترجع الله تكاد تبتع دريد تتجي قال النبي صلى الله عليه وسلم وزعل ونسير يا الله دا أمن تنش سكارة تبتع دريد لا حجرة بعد الفتح باب الهجرة bayan makka ta kasance gari na musulunci bayan an buɗe makka makka an buɗe ta ba tare da yaƙi ba kafirai suka yi saranda to sai zamanto mazala sallallahu alaihi wasallama gabanin hakanan hijira wajibi ce shi sa Allah madaukaki ya zargi wanda ba su yi hijira ba suna da hali to sai zamanto bayan an bude makka zai zama to hijira ba ta zan wajibi ba ba tilis ba ne ba mutum ya hijira amma ba haka ba gabanin haka ne tilis ne mutum ya bar garin kafirci ya koma garin musulunci a lokacin nan madina tana garin musulunci makka tana garin kafirci sai allah madaukake umarnin mummine su tahi su bar makka su koma madina to amma da yake an bude makka yanzu makka ita ma ta zama gari garin musulunci to shikenan babu hijira ba ta zanto tilas ba walakin jihadu waniya abin da ya saura shine daukakar da addinin Allah madaukaki gwagwarmaya yaki saboda daukakar da addinin Allah madaukaki da niyya wa idza tunfirtum fanfiru idan shugaba ya ce muku ku zabura ku ta yaƙi to kuma babu zancen saurare zabura za a yi a ta yaƙi umarni ne misali a ce ga mikiya na musulunci sun zo sun falma gari na musulmi to da limami ko shugaba ya ce ba a zabura a ta yaƙi to ta yi a zaɓi malam ya yi tafsirin magana shi da ya ce wa ma'anahu ma'anar wannan la hijrata min makkata li annaha sarat dar islam dan babu hijira daga makka zuwa daga madina zuwa makka daga makka kai zuwa madina domin yanzu makka ta zamanto gari ne na musulmi gari ne na musulunci وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أنصى من حديث لقى أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة من كسن شيء تارد من الله صلى الله عليه وسلم أتكم ونياكي فقال سيتي إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض sani cewa a madina akwai wasu mazaje buku tahi wata tahiya ba buku yanke wani kwari ba kuka shiga kuka fita illa kanu ma'akum face sai suna tare da ku habasahumul marad ba abin da ya hana su su kasance tare da ku da gangan jikinsu kawai sai da shi lafiya amma aniyar su to wasu suna tare da ku kuma sun yi tarayya da ko alada duba ka ga al'amarin niyya kai niyya abu kamar yadda hadisi ya gabata ba ka samu ka aikata ba saboda wata larura to kana da ladan wannan niyya wata ruwaya kala wa fi ruwayati illa sharakukum fil ashr face sai sun yi tarayya da ku a cikin lada saboda niyya saboda niyya kyakkyawan niyya abin da ya hana su rashin lafiya ko wata dama da ba samu ba amma ba haka ba da sun kasance tare da wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya da shi wa rawahu bukhari an anas imam bukhari ya rawaito wannan hadisi daga anas da malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale shi raja'ana min ghazwati tabuk ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam mun dawo daga yakin tabuk tare da manzo Allah wannan sira ya Allah da amince shi su ƙara tabbata da shi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aqwa inna aqwaman khallafna خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العبر ku sani cewa akwai wasu mutane bayan a madina wanda muka baro a madina ma salakina shi'aban kuma shiga ba wani lungu asalin shi'ab hanyar da za ka samu alkaroro ta tsakanin dutse da dutse yan karamar hanya ba mu shiga ba wata karamar hanya ba wala wadiyan mu shiga cikin wani kwari ba illa wa hum ma'ana face sai suna tare da mu suna tare da mu a cikin niyya habasahum al'udhr ba abin da ya hana su sai kawai uzuri can malam yayi talika yace ash-shi'bu at-tariq fil jabal wal wadi wal makan alladhi yasiru fihi al-ma bayna jabalayn shi kuma wannan kwari shine wurin da ruwa yake bi ya wuce tsakanin duwatsu guda biyu ko abin da ya kama da haka na wannan hadisi na karantar da mu muhimmancin niyya da niyya ce aikin mutum yake inganta kuma da niyya ce aikin mutum yake lalacewa wa an abi yazid ma'an bin yazid bin al-akhras radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abi yazid ma'an dan yazid kina wannan na daga cikin nau'i na ilimin hadisi man wafaqat kunyatuhu isma abi wanda alkuniyar shi ta dace da sunan baban shi kala abi yazid ma'an bin yazid dan yazid al-akhnas radiyallahu anhu wa huwa abu huwa wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun da shi da mahaifin shi da kakan shi dukkan sahabbai ne wannan haloshi ma wani nau'i ne na isnadi wanda za a ce da wani da mahaifin shi da kakan shi duka sahabe ne wannan zai ƙara ƙarfafa ma ƙarfin hadisi ƙala ya ce kana abi yazid أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها يتي أبو يزيد ya fitar da wasu 'yan dinarori ya tasaddaku biha wanda iya so ya yi sadaka da ita kenan baban yazid ya da kudi ya kawo masallaci fa wada'aha inda rajulin fil masjid ya ajiye wannan kudi a wajen wani mutum a masallaci yazid ya ce faji'tu fa'akastuha sai na zo na amshi wannan kudi fa'ataituhu biha sai na zo wa babana da wannan kudi faƙala sai ya ce wallahi ma iya ta'arabtu ina rantsuwa da Allah ne ba kai na so in ba wannan kudi ba dan shi ne ya je kawai ya kai masallaci a yi sadaka da ya zo ya amshi wannan kudi ya amsa ce ni wallahi ba kai na so ka ba wannan kuɗi ba fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na je na kai koke na koken shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne alƙali yanzu al'amari ya kasance tsakanin mahaifi da da akan abinda mahaifi ya bada kuma ba ƙaya so ya ɗauka ba faƙala sai ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce laka ma nawaita ya yazid yazid kana da ladan abin da kai niyya kai dai ba sadaka kai niyya ba shikenan walaka ma akhasta ya ma'an kai kuma ma'an abin da ka dauka naka ne alrahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ina muke da gaba wanda take mana nuni a kan wannan babi fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace laka ma nawaita kana da ladan abin da kai niyya a kan shi na sadaka ko da dai dan kai dauka to wannan lada kana tare da shi wa nabi ishaq sa'd bin abi waqas malik bin uhayb wa waqas malik bin uhayb an samu wannan hadisi daga abi ishaq sa'ad dan abi waqas wanda sunan shi malik bin uhayb abi waqas kin abi ishaq al-kunya ce ta sa'ad shi kuma dan abi waqas ne abi waqas sunan shi al-kunya shi ce sunan shi malik bin uhayb bin abdul manaf bin zuhra bin kilab bin murrah بن كعب بن لؤي بن اللؤي القرشي الزهري wannan duka dangane ne suna da dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga Abu Abdul Munafikin qala ahad al-asharati al-mashhur lahum bil janna na daga cikin ɗayan wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu shaida da shiga aljanna yace wa'an wane da wane da wane da wane sai da ya ambata mutum goma yace wa'annan ya aljanna ne ga cikin su akwai khulafa'ur rashidin su guda qala yace ja'ani rajulun ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني مازال صلى الله عليه وسلم يا زومي يا زيارتا saboda bana da lahiya iyada shine ka ziyarci mutum a halin da bai da lahiya am hajjatul wada a shekarar da aka yi hajji ta bankwana mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi hajji ta bankwana min waj'in ishtadda bi dalilin wata rashin lahiya wadda ta yi tsanani a kai ne waja rashin lahiya cuta faƙultu sai na ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni qad balagha bi min alwaj'i ma tara ni wa rashin lahiya ta kai ya zuwa ga abin da ka gani maza Allah sallallahu alaihi wasallam al'amari ya kai ya kawo rashin lahiya ta yi tsanani wa ana zu malin ni kuma ma'abucin dukiya ne wala yarithuni illa ibnatul li ba wanda yake gado na sai iyata ɗaya ta tace za ta gade ni afa a tasaddaku bi thuluthi mali bi thuluthai mali yanzu nan ya mai gare ta inda ya mutu bai yi wasiya ba ya mai gare ta nisfi ko saboda babu kowa babu ta babu kowa sai ita sai sa sa'adi sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan iya yin sadaka da kashi biyu daga kashi uku na dukiyata in raba dukiyata uku in ba da kashi biyu in bara mata kashi guda qala la manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a a qultu fashatahu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam to rabu ba raba ta biyu ba da rabi sadaka rabi in bara ba fa qala la zala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a'a qultu fa thuluthu ya rasulullah to kashi ɗaya a cikin kashi uku ba qala athuluthu wa thuluthu kathir aw kabir nan manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce mishi ba a'a yace kashi ɗaya cikin kashi uku shi ma na da yawa a nan malamai suka ɗauki hukuncin cewa wasiyya idan ta wuce kashi ɗaya daga cikin kashi uku ba a zartar da ita daga kashi ɗaya ana zartar da ita kashi ɗaya cikin kashi uku ana zartar da ita amma in ta wuce to ba a zartar da ita ba domin sa'ad ya ya hana manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana sa'ad ya ba da kashi ɗaya kashi biyu daga cikin kashi uku ya hana shi ya ba da kashi ɗaya daga cikin rabin rabi to amma kuma sai ya kyale shi akan kashi ɗaya daga cikin kashi ya ce mashi dai shi ma na da yawa innaka an tazara warasataka agniya ka sani sa'ad a ce ka bar ɗiyanka zurriyarka magadanka suna cikin wadata mawadata khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna nasu shi ne mafi alkhairi a gare ka da ka bar su talakawa suna miƙa hannu ya zuwa mutane suna neman a basu wa innaka lan tunfiq nafaqatan ka sani ya kai sa'ad ba za ka taba ciyas da wani abin ciyaswa ba ka dauki dukiyarka ka bada akan wani abu tabtaghi biha wajha Allah kana neman Allah fuska Allah madaukaki dan Allah ka bada ila ujirta alaiha fati sai Allah madaukaki ya baka lada akan da abinda ka dauka ka bada dan Allah to Allah sai ya bada linkin balinki قال حتى ما تجعل في في امرأتك ها abinda zaka sanya a bakin matarka kenan ma'aurata suna da gajiya suna da riba bulbushin gwabraye domin abinda za ka nemo ka ba matarka ka ciyar da iyanka ka ciyar da wani kana da lada a kan shi in ba ka da kowa ƙarƙashin kawa za ka ciyar ƙala ƙultu fa ƙultu sa'adu sai ce يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أخلف بعد أصحابي za a bar ni ne bayan sahabbaina in samu doguwar shekaru in rayu kala innaka lan tukhallafa ko kuma za a bar ni ba zan tafi ba in bi sahabbai in yi yaƙi kamar yadda suka yi yaƙi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka lan tukhallafa fata'amala amala bayan da za a yi a barka kuma ka yi wani aiki tabtaghi bihi wajh Allah kana neman fuska Allah kana yi kayi dan Allah ne illa izdarta bihi daraja face sai ka an ka dadu da matsayi da wannan abu da kai wa rifa'atan da daukaka wala'allaka an tukhallaf mai yiwa a barka hatta yantafi bika aqwam har wasu mutane su amfana da kai da an tahi da kai da Allah wasu mutane ba za su samu amfani ba amma an barka dalilin baranka da aka yi mutane za su samu amfani wa yudurra bika akharu wasu kuma su cutu da kai dalilin za ka hana su wani abin da suke ga ya dace alhali kuma su za su ga ka cutar da su manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi addu'a yace Allahumma amdili ashabi hijratu hijratu Allah madaukaki ka zartar da wa sahabbai na hijratu kinan ka tabbatar da su da wannan hijira kasi kaman garin komawa gida domin bayan sahabbai sun yi hijira daga makka zuwa madina masassara ta kama sosai na daga cikin su abu huraira haka abubakar radiyallahu anhu yanayi ya canza suka sa suka yi kamuwa da masassara mai tsanani wala ta huddahun ala a akabin allah matsakaki kadda ka maida su a bisa digadigen su koma baya lakin nan baya su sa'ad wanda ya zama to matsananci shine sa'ad bin khawla yarzu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallama iya koka mishi da mutuwar shi an mata bi makka dalilin cewa ya mutu a makka mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wannan hadisai guda hudu su ne muka tsallake a darasin mu wancan ba mu karance su ba muka koma muka karance hadisi na takwas har sai da muka zo hadisi na ƙarshe na hadisi na goma sha biyu musamman inda lokaci mu ci gaba makarantar hadisi shi kuma hadisi na goma sha uku da tsawo da ne shi ina ga muna iya tsayawa nan abin da muka wani daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk